وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يوم دام كاش درسين عشرين دبير أتكن صحيح مسلم يو عشرين دهدو قوة الرجب hijira ta 438 wadda ta daidai da 22 ga watan 4 shekara ta 2017 ta miladiya na mu ci gaba muna cikin babin raf'ul amanati ko? na'am eh? a'a ba mu gama ba a cikin babin muka tsaya akwai hadisin da ba mu aikata da mu karanta shi ba eh eh muhammad ibn rum ibn abdullah ibn numair ba hadisin al-fitna al-fitna allati tamuju mawj al-bahr hadisin umar ba mu karanta shi ba na'am ai ko annabi ya kullababi a'a akwai akwai wanda zai zo daga baya babu bayani annal islam bada a gariba Allah ku je da shi yawa sai a ce sai aiki wato a ƙoƙarta da babban inji ko nefa wuta tana zuwa gidan ismail tana zuwa biyafa amma ta zuwa gidan an canza dukkan layukan da Najeriya da ita ta zuwa. daga nan wajen shi kenan kaji ja sai aje da shi mana hashi mafi je a raka su na'am
قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال حدثنا ابو خالد يعني سليمان بن to kun حيان ga da yace din nan ya'ani Sulaiman ibn Hayyan ya nuna shi ya ji isnadin Abu Khalid da yace ya'ani Sulaiman ibn Hayyan shine yake fassarawa shi Muslim karka dau inda yace Abu Khalid Sulaiman ibn Hayyan ya faɗe shi dan ya sani kamar yadda kuka ji ina yi in an ce Abu Khalid sai ce Sulaiman ibn Hayyan to inda shi Muslim haka yayi sai ka dauka a haka aka ruwaito amma dan ya nuna maka cewa shi Abu Khalid kawai ya ji shi ne ya bayyana wane ne sai ce ya ami to haka shi ne uslubin malaman hadisi na'am عن سعد بن طارق daga sa'ad ibn tariq أبو- ابو العلم daga rabi'i ibn khirash al-anasi al-kufi عن حذيفه daga hudhaifah ibn al-yaman قال كنا yace kunna inda umar mun kasance wajen umar yana da fadi ibn al-khattab faqala ايكم سمع sai yace ayyukum sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanne ne daga cikin ku yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ambatan fitunu وقال قوم sai waɗansu mutane suka ce نحن سمعناه mu mun ji mu mun ji shi وقال لعلكم تعلمون فتنة- فتنه الرجل في اهله وجاره ya ce la'alla kuna nufin fitinar mutum ne fi ahalihi a cikin iyalansa wa jarihi da makwabcinsa shine saɓani da yake faruwa tsakanin mutum da matarsa ko saɓani da ke faruwa tsakanin mutum da makwabcinsa ita ce fitinar da kuka ce kun ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam قالوا اجل qalu ajal suka ce eh ita ce قال تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة ai wannan fitinar sallah da azumi da sadaka suna kankare zunuban da ke ciki irin kurakuran da aka yi na yau da kullun yau ka taba wannan yau ka taba wannan an yi dan wannan sabanin wannan sallah da azumi wato yana daga cikin kananan zunubai da Allah yake yafe su da kyawawan ayyuka ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتنة التي تموت موجبها sai amma wane ne ya ji daga annabi sallallahu alaihi ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana ambatan fitunu waɗanda za su motsa irin motsawar wato igiyar teku
قال حذيفة wato su i- motsa igiyar teku saboda karfinta da kuma girmanta da kuma duhunta
قال sai حذيفة huzaifa ya ce فأسكت القوم sai mutanen suka yi tsit suka yi shuru وقلت أنا sai na ce ni قال أنت لله أبوك an lillahi abu قال
Ya- حذيفة sai ya ce masa an ta lillahi abu ai ya ce kai wato uba wato mahaifinka ai mamakin ai mamakin yanda ya haife wato ai wato mamakin yanda ya haife ka yana wajen Allah wato yana yaban mahaifinsa da ya haife shi yace mamakin mahaifin da ya haife ka yana wajen Allah kalma ce ta yabo anta lillahi abuka wato madalla da mahaifin da ya haife ka na'am sai huzaifatu ya ce ya ce na ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa tu'radul fitanu alal qulub ana bijirar da fitunu akan zukata kal ahsiri kamar tabarma udan udan itace itace kamar yadda ake sakar tabarma haka haka za ta rinka zuwa fa'ayyu kalbin ushribaha dukkan zuciyar da aka shayar da ita waɗannan fitinun sai wani ɗugo baƙi ya ɗugo a kan zuciyar tasa a cikin zuciyar dukkan zuciyar da ta yi inkarin wannan fitinar ba ta karɓe ta ba sai ɗugo fari ya ɗugo a cikin zuciyar har sai zukata sun zamanto a kan zukata iri biyu a bisa zuciya wadda take fara tamkar wato fa na dutse kusa inda fan dutse yake fari aka za mu ganshi to fitina ba za ta cuce shi ba wannan misalin asafa din nan ai fil salabati wa adam qabulul fitna wajen wato ƙarfi da rashin karɓar fitina fitina ba za ta jijjiga ta fala ta zurruhu fitina wata fitina ba za ta cuce shi ba matsawar sama da ƙasa suna nan sai zuciyar kuma aswad baka murbaddan wato murbaddan mai tsananin fari mai tsananin baki kalkuzi mujahiyan kamar kofi wanda aka juya shi bakinsa yana kallon ƙasa aka kifa shi la ya arifu ma'arufan wani irin wannan zuciya ba ta sanin meye ma'arufi ba ta inkarin munkari sai abin da aka shayar da shi na sarransa komai gaskiya komai ganin gaskiya an ba ta dace da sarransa ba sai ya cuya gaskiyar nan ta dace da sarransa komai karya in ya ganta in yana santa sai ya zayyana ta ta saboda yana son ta sai ya zayyana ta ta zama to tamkar gaskiya wato ba shi da mizani abinda ransa yake so kawai a nan gaskiya take a nan karya abinda kuma ransa baya so shine ba karya Uzaifatu ya ce sannan sai na bashi labari ya ce tsakaninka da wannan fitina akwai kofa da aka kulle yushiku an yuksara an kusa a karya sai umar ya ce a kasran la'abalan karya ta za a yi ba wato kai wabin mahaifinka wannan wato ya faɗa ce wato don ya kwaɗaitar da shi a kai ka lura fada abin da kake faɗa in ba haka ba ka rasa mahaifinka falau annahu futiha la'allahu kana yu'ad domin da a ce idan dai a ce bude shi za a yi to ai in bude kofar za a yi to la'alla za a dawo a rufe ta sai na ce masa la ba haka bane bal yuksar a a karya ta za a yi na ba shi labari cewa wannan kofar mutum ne da za a kashe shi ko ya mutu na gaya masa hadisan laisa bil aghali hadisi wanda yake ba tatsuniya ba wato ba cakudan cakudan magana ba wanda ba shi da asali abu halid shine sulaiman ibn hayyan shi yasa shi yasa muslim ya ambace shi dan ku gane ta fa qultu li sa'ad sai na ce ma sa'ad ya aba malik mene ake nufi da aswadu murbadan قال شدة البياض في السواد أها مربادا نعم شدة هكني ما هكنا نفعل أي شدة البياض في السواد سننن فرين حسكي سننن فري أجفنه wato sai ya zama to gashi akwai farin saboda akwai sauran imani amma kuma ga duhu ga baki kirin sai na ce masa me ake nufi da alkuzu mujakhiyar alaman kusan ne shi ne ya ce wanda aka kifa shi kan yana kasa a riwayar bukhari aka tambayi hudaifa a kana umar ya alamu annahu zalikal bab umar ya san cewa shine wannan kofar yace kama ya alamu anna duna gadanin laila kamar yadda ya san cewar kafin gobe sai an yi dare yau wato ya san cewar shine kuma karya wannan kofar shine kashe sai gina kuma da ana kashe shi fitinu suka kullo kai a cikin arziki da kashe sai gina umar fitinu suka kullo kai a cikin tarihin musulunci na'am ba gani wannan ya nuna kan cewar wato yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga cikin ilmin gai yanda wato zukata suke shan bamban dangane da sha'anin fitina wanda yake ya bi masarransa ya karbi fitina a hankali a hankali a hankali za ta fara ne kaɗan tana karuwa tana karuwa tana karuwa har sai ya zama tukan cewa sarrai ya riga ya rufe mutu to shine ma'anar fitina da sarrai ya zama to baka da mizani amma wanda ya yi inkarin abin da zai raba shi wanda ya yi inkarin fitina idan ta zo ya ki shiga cikinta ya ki shiga cikinta to gyaran zuciyarsa ne zuciyarsa za ta samu wannan dugo na fari na haske saboda haka har sai ta zamanto sandararra ta yi karfi a cikin imani kamar yadda kamar yadda aka sifanta kamar dutsen fa cewa babu a falata durruhu fitna babu ta fitna da za ta cuce shi Allah ya ba mu irin wannan zuciya na'am abu muhammad ibn ibn yahya ibn abi umar al-adani yace haddathana marwan al-fazari yace abu malik al-ashja'i shine sa'ad ibn tariq din daga rabi'i ibn khirash yace yayin da hudhaifatu yazo daga wajen umar sai ya zauna sai ya ba mu labari faƙala ya ce lallai amirul mu'minin jiya yayin da na zauna wajensa ya tambayi sahabbansa waye daga cikinku ya kiyaye magana faɗin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin fitan sannan ya koro hadisin da kwatankwacin hadisin abi khalid amma bai ambaci tafsirin abi malik ga faɗinsa murbadan da mujahiyan ba na'am na'am amr ibn ali shine al-fallas da ukbata ibn mukramin al-ami al-ammi na'am al-ammi dusu ukun suka ce suka ce hadathana Muhammad ibn Abi Adi daga Sulaiman al-Taymi daga Nu'aym ibn Abi Hind daga Rabi ibn Khirash kun ga wannan mutaba'a ce ga Abu Malik al-Ashja'i daga Hudhayfa ibn al-Yaman cewa Umar ya ce wa zai gaya mana ko kuma ya ce waye daga cikinku zai gaya mana a cikinsu akwai hudaifa zai gaya mana abinda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗi a kan fitina sai hudaifa ya ce ana ni ya kwararo hadisin kamar kwatankwacin hadisin abi malik daga ribi'i ibn hirash a cikin hadisinsa ya ce hudaifa ya ce na ba shi labarin na gaya masa hadisi laisa bil aqali wato ba hadisi ne wanda yake kurakure ba karerake wakala yace yana nufin cewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine fassarar laisa bil aqali babu bayani annal islam bada'a ghariban babu bayani cewa musulunci ya fara bako kuma zai koma bako kuma yana tattarowa tsakanin masallatan nan guda biyu makka da madina a nan zai tattaro a kiyaye shi to yanzu ba wata shi yasa iran ba inda suke zagi irin makka da madina to da sun san a can addinin yake alaikum assalam wato fitina da abin da zai raba mutum da addini ta abin da zai raba mutum da Allah bisa san zuciya a shi ma shi ma ba rabuwa da Allah bane ke faɗa da kamar a wai oh wai da aka ce kamar fitinan mutum da makwabtansa da sauransu a ba wannan ɗaya ba shi ake nufi ba ana nufin fitina a cikin addini wanda yake za ta kai ya zuwa ga mutum ya bar addini ko kuma ya zama to kan cewa sarransa ya zama to shine limaminsa na'am alaikum salam فأسكت القوم أحسن فأسكت القوم هو بقطع الهمزة المفتوحة قال جمهور أهل اللغة سكت وأسكت لغتان بمعنى صمت وقال الأصمعي سكت صمت وأسكت أطرق وإنما سكت القوم لأنهم لم يكونوا يحفظون هذا النوع من الفتنة من الفتنة وإنما حفظوا النوع الأول فهناك بمعنى سكت بالسجن domin akwai askata bi ma'ana ka sanya mutane su shi amma a nan wajen bi ma'ana sakata kuma wannan lugata ne ya
na
da abin da yake zai tabbatar da karya wani tsakanin gaskiya ya da cikin fitna ai shi ne alfitna ibtila to jarabawa wadda za a zo a jaraba wadda za a zo a fuskanci abinda zai tabbatar da karya ko kuma abinda zai tabbatar da bata a neman shirya ya zama to kai kashi kar mutum ya tashi cikin shi yasa duk abinda shi yasa ake cewa idan ta zo irin wannan fitina mai zama ya fi aminci daga wanda ya tsaya wanda yake a tsaye ya fi wanda yake tafiya wanda yake tafiya ya fi aminci bisa wanda yake gudu man istashrafaha ashrafatu wanda duk ya tsaya yace bari a hanga ya ga me ake yi sai ta hada shi na'am yace hadatha Muhammad ibn Abbad wa ibn Abi Umar shine Muhammad ibn Yahya ibn Abi Umar al-Adani dukkanin su daga Marwan ibn Muawiya al-Fazari ibn Abbad a hadisin sa yace حدثنا مروان أن يزيد دقى يزيد yana nufin ibn kaisan al-yashkuri al-wasiti al-yashkuri al-kufi an abi hazim daga abu hazim salman al-ashja'i maula azza al-ashja'iya ga wannan yana daga yana akwai abu hazim salamata bin dinar shi sa'an malik bayar waya daga abu hurairah dan madina ne shi ba akwai kuma abu hazim mai riwaya daga abu huraira shine salman al-ashjari maula azza al-ashjari na'am daga abu huraira ta Allah ya dade shi ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musulunci ya fara bako kuma zai koma kamar yadda ya fara wa tuba lil ghuraba wato kyakkyawan albishir ya tabbata ga baki ko kuma tuba ana fassara shi da inuwa a cikin aljanna bishiya wadda take tafi ana tafiyar shekara 500 a cikin wannan inuwar ta tabbata ga alghuraba baki su ne ma'anar bakunci nan ruko da addini yayin da ba a ruko da shi shine ruko da shi ba wai ka saba ma mutane waɗansu suna ganin alghuraba ana nufin ka saba ma mutane an ce tuba lil ghuraba ba haka ake nufi ba eh ba shi ake ana nufin kai riko da addini ko da mutane ba sai ko da mutane ba sai na'am Muhammad ibn Rafi ya karanta min hadisi daga Fadl ibn Sahal al-A'raj ala suka ce a shababatu ibn Sawar وحدثنا عاصم
آه، شبابة بن السوار وانا لقبي ne شبابة من سنن سمروان yace haddathana asim وابن محمد shine ibnu muhammad al-umari عن jika wato dan a- nisba ila umar ibn al-khattab asim ibnu muhammad ibn zaid ibn abdullah ibn umar
عن daga babansa zaid ibn abdullah ibn umar an ibn umar daga kakansa ibn umar a daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle musulunci fa ya fara bako zai koma bako kamar yadda ya fara kuma zai tattaru tsakanin masallatai guda biyu kamar yadda mus- kamar yadda wato macijiya take in an in an rutsa ta take tattarowa ta shiga cikin ramunta to haka musulunci idan aka ma in aka in aka yake shi a ko ina to zai dawo ya zamanto an kiyaye shi tsakanin makka da madina Mm, a ƙarshen zamani Wai in ka in ka duba din da wuya ga inda ake addini irin makka da madina duk da zagin su da ake yi da zagin sarakuna da ake yi Mm, ba inda za ka ga ana yin addini din ba inda za ka gani ana yi a can na'am
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه na'am abubakar bin abi shayba قال حدثنا عبد الله بن مريم abdullah na'am daga abdullah yace abdullah ibn umayr ya karanta mana hadisi وابو اسامه wa abu usama shine hammad ibn usama عن al-kufi عبد الله daga ubaidullahi dan umar shi ma al-umari ya hawwala isnadi قال وحدثنا ابن مريم muhammad kenan na haddathana ibn numair قال حدثنا ابي yace mahaifina abdullah ibn numair قال حدثنا yace haddathana ubaidullah dan umar na'am ابن خبيب an khubayb ibn abdurrahman daga khubayb dan abdurrahman عن حفص بن عاصم daga hafs ibn asim عن ابي hafs, هريره hafs ibn asim ibn zaid ibn umar ibn al-khattab عن ابي هريره daga abu huraira ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam انه قال ان الايمان يعزل الى المدينه yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hakika imani yana tattarowa ya dawo zuwa Madina وما تعزل الهمه الى زهره kamar yadda macijiya take tattarowa ta dawo ta buya a cikin ramunta da haka wato imani yake dawowa cikin Madina an ce wannan lokacin masihid dajjal ne, lokacin bayyanar dajjal domin inda kaɗai ba zai shiga ba kenan zai shiga ko ina banda makka da madina to kaga addini yana nan ba abin nan fitinar dajjal ba za ta kai waɗanda ba za ta ba za ta kai ga waɗannan garuruwa ba na'am
وهو ذهاب الايمان واخر الزمان babin tafiyar imani a ƙarshen zamani wato gushewar imani a ƙarshen zamani قال حدثني زهير بن حرب
yace na'am yace haddathana zuhair ibn harb قال حدثنا عفان affan shine ibn muslim as-saffa قال حدثنا حماد yace hammad ya karanta mun hadisi ibn zaid قال اخبرنا ثابت yace thabitul bunani ya karanta mun ya ya- ya karanta mana hadisi عن انس daga anasin ان رسول الله cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce لا تقوم الساعه sa'ar alkiyama ba za ta tashi ba حتى لا يقال في الحق الله har sai ba a cewa a bayan kasa Allah Allah wato ma'ana za ta tashi akan ashirarren mutane wato wanda ba a cewa Allah Allah wato ba a faɗan Allah a cikin al'amura wannan waɗansu suna cewa wannan dalili ne akan wato zikiri da allahul fard Allah Allah da amma ba a taba a samu yana da cikin alfaz na zikiri ba da a- a a kira su a- a a yi shi da Allah Allah amma ma'anar hatta la yuqalu Allah Allah abinda a- a- abinda malaman hadisi suka ce shine ai ba a kiran ba a fadin ba a fadin Allah a cikin al'amura da kamar yanzu ne in ana in aka je wani lokaci in aka samu irin lokacin da aka samu in ruwa in ruwa ya jinkiri din nan yan jarida suna yan gidan rediyo suna da son haɗa hira sai a kira malaman geography yan meteorology sai a kira malami na musulunci malami na musulunci yana magana to wannan al'amari dai ya kamata a abinda shari'a ta nuna a je a yi roƙon ruwa da sauransu sai ka ga dan geography hankalinsa dai ya tashi sai motsi yake eh to duk da dai an faɗa haka eh amma dai wannan abu ne wanda dama yana zuwa menene duk bayan shekara goma za a samu a dai cire Allah a ciki. kar a sanya Allah a cikin al'amarin to wanda wannan yana ɗaya wato abubuwa waɗanda suke faruwa na wato wanda ya fi ƙarfin ɗan adam duk da yake Allah ya tabbatar da asbab kuma tabbatar da asbab shari'a ne amma dangana amma sanya Allah a ciki da cewa asbab ɗin suna hannunsa wannan shine imani wannan shine imani to wato a ƙarshen zamani ne zama tokan cewa babu ba a sanya Allah a cikin komai shine ainihin secularism a cire Allah a cikin komai babu Allah kada a taba ambatan Allah amma cewar za a yi zikiri billafzin fark wannan ba a taɓa samu daga cikin alfaf na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na azkar da yayi amma duk da haka ku je ku duba sauran shuru na wannan hadisi in wani ya dan samu wani abu na fa'ida ya kawo mana musamman mutaakhiri irin su mulla ali al-qari wanda sun zo sun san irin wannan sun hadda masu irin wannan zikrul farq din yan naqshbandiyya da sauransu da suke zuwa suke yi musamman suna yi maharma shi zikirin Allah Allah in maharma wato cewa ake yi yana daga cikin uslubin tarbiya in ana in kana zikirin Allah Allah in kuma a cikin zuciyarka ka rinka suranta sunayen alif lam lam ha kamar yadda ɗan yoga suke ka suranta omega ka san yoga in kana yoga na so ka samu nutsuwar zuci za a ce ka suranta wannan harafin na greek omega ka tsaya shi kawai in ka rufe idan ka shi kawai za ka yi ta kallo a cikin omega kai ta gani shi ɗin ya ta wasa da zuciyarka dama ka rufe ido kana ta abin nan babu Allah a ciki ta wasa da zuciyarka eh to shi ne kuma aka ɗauko shi ne yana ɗaya daga cikin usulubi da aka ɗauko da da waɗansu waɗansu da suke tarbiyya a tabbatar sufanci suka ɗauka wannan alif lam lam na san inda kawiya suna yi a cikin tarbiyyar yan gargajiya dukkan su Allah Allah kuma ana kana kallon alif lam lam ha a cikin zuciyarka da haka har sai ka je sai ka samu fana fil af'al ka samu fana fil sifat sannan fana fil bat na yanda darwish darwish eh yan tanki yan tanki ba amma darwish ka san su duk su fa'e darwish ake cewa na'am saura ku je ku duba shuru na sauran shuru na hadith akan wannan hadisin na'am عبد بن حميد نعم صاحب المسند يتي نعم حدثنا عبد الرزاق غاشنا نعم عن اخبرنا عبد الرزاق نعم yace ma'amar ya karanta mana daga sabitul bunani daga anas yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba sa'ar alkiyama ba za ta tashi akan wani ba da yake cewa Allahu Allahu birrafi قال النووي وفيه قوله صلى الله عليه وسلم على أحد يقول الله الله برفع اسم الله تعالى وقد يغلط فيه بعض الناس فلا يرفعه واعلم أن الروايات كلها أن الروايات كلها متفقة على تكرير اسم الله تعالى في الروايتين وهكذا هو في جميع الأصول قال القاضي إياب رحمه الله وفي رواية ابن أبي جعفر يقول لا إله إلا الله والله سبحانه وتعالى أعلم أو تنسخر يقول الله الله لا إله إلا الله وهم قولنا اللفظ سيدة وانتو تفسير قولنا tafsir ga wannan ma'ana Allah Allah din ai kalimatun tauhid na'am na'am babu jawaz istisrar bil iman lil khaif babun halaccin boyewar imani ga matsoraci ga wanda ya ji tsoro wanda ya ji tsoro akan abin da yake cikin daruriyat sai dai wanda irin daruriyat ne a tumun daruriyat sun hada rayuwa da zuriya ko mutunci da rayuwa da hankali da zuriya ko mutunci da kuma dukiya to wanne ne na'am
قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه محمد da muhammad ibn abdullahi ibn numair وابو كريب da abu kurai
واللفظ لابي كريب wannan lafazi na abu kurai ne قالوا حدثنا ابو معاويه duka su su uku suka ce mu abu muawiya ya karanta mana hadisi عن الاعمش daga al'amaj suleiman ibn mahran عن شقيق daga shaqiq ibn salama abu wa'il daga hudhaifa قال كنا مع رسول الله yace muna mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فقال sai yace احسبوا yace ku ki ku kidaya mun ان يدخلوا الاسلام wane ne yake fur yake furci da addinin musulunci wato suwaye suka shiga addinin musulunci قال فقلنا يا رسول sai الله muka ce ya rasulullah أخاف علينا shin kana ji tsoro ne a gare mu ونحن على ستمائة إلى إلى سبعة سبعمائة
kana ji alhali mu muna tsakanin shek- mutum 600 zuwa 700 قال إنكم لا تدرون yace ku ba ku sani ba la'allakum an tubtar ta yiwu a jar ai muku a- wato ta yiwu ai muku ibtila'i
قال فابتلينا huzaifa yace sai aka yi mana ibtila'i حتى جعل الرجل منا لا har sai يصلي da ɗaya mu- da daga cikin mu la yusalli illa sirra baya sallah sai a su sai a boye eh ya faru da sahabbai cikin banu umayya saboda suna kashe sallah ba sa sallar azhar sai rana ta kusan faduwa ko duk wanda ya je sallah shi kadai ai masa hukuma ko ta kozi ko da ai ta kozi ba ai masa bulala inda irin wannan ibtila'i ya zo masa hambai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sallah akan lokaci sannan sannan ku je ku sallah tare da shi kaga bai ce bai bai ce ku tashi ku tawaye ba ku za a yi haka ku karɓar ce a'a saboda kada a tashi hankali na'am alaikumus salam eh eh to a a- wato dole a rinka auna abubuwa akwai abin da yake sunna ne akwai abin da yake wajibi abin da yake wajibi ba za ka bar shi ba saboda a umarnin iyaye amma abin da yake sunna za ka iya burin su saboda umarnin iyaye ka sun ta mishi da hankali amma abin da mutum zai fare a cikin irin wannan ya nemi taimakon Allah musamman babba a ciki shine kyautatawa ya zama to ka isa matuƙa wajen kyautatawa abinda ba ka yi abinda ba kuma wani daga cikin ƴaƴa da suke yi ma iyaye kai ka rufe shi in ka ne masa saboda haka hankalin uba zai kwanta kan cewa wannan abin a saboda tarbiyyar addini kuma wani lokaci iyaye suna hana wannan ne saboda suna ganin kar ko ka shiga wani sabon addini saboda haka wannan zai nutsa da zuciya to wannan addinin da zai sa ɗana ya zama to haka ya zama to mutumin kirki haka aga addini ne ba ya zama to kan cewar kullum ka kwana a kana bacci a ka kwana kana bacci ka tashi ba abin da kake yi sai bacci sannan kuma kai ne a a- ka sa a- a riga ya kankanwa ka yi ka ajiye mu ba abin da kake sai dai a ta kawo maka abinci kana ci amma kullum sai ka tara mutane a yi ta musu a kwana ana bacci ba abin da kake na hidima a baka amsa baka tsina nama kanka komai ba baka taimaka ma iyayen ba to da kai kana ganin kanka to wannan wani irin addini ne amma da zai zama to kan cewa in karatu in makaranta kake kai ne result mai kyau kai ne kullum a cikin abin da zai shagaltar da kai da kanka tinka in kasuwa ce kullum kana kokarin yi kuma kana ta hidima wanda ba a yi to sai hankalin sai mutu sannan kuma sau da yawa akan yi kuskure waɗansu sai su ce ba sa sautawa abin da yake abin da yake wato abin da yake ko taro ne ko wa'azi ne za a ce idan aka ce ba za ka je ba ya za a yi da aji wa'azi ban je ba da zama kafiri kenan saboda haka a nan wajen sai a ce wa in ja hadaka kawai sai a kawo aya ba aka bane ba shi zuwa wa'azin na ba ba fa ayin ba ko ma ka dauki matakai na yadda za ka yi addu'a ke ta na tuna lokacin da muke lokacin da muke tafiya ishtima idan aka ce ishtima ta taso za a tafi ishtima sati biyu kafin ici ma zan rinka a cikin kyamun lalle nake addu'a Allah ya sa a yadda a kyale min biya ita cikin na tsoro zan yi ta addu'a saboda bana bana san na ce zan je a ce ba zan je ba saboda inda in aka ce ba zan je ba ba yadda za a to amma kuma ga shi ne shugaban ijtima ya za a ce shugaban ijtima ko ba zai je ba saboda haka sai ne mu taimakon Allah sai a ta addu'a sai ga Allah ya hore iyaye din a gare ta kuma ka ɗauke ka nemi taimako mara da irin waɗanda za su yi masa magana yanzu in har abin ya ci tura abin yanzu da ke kawo waɗannan saboda sau da yawa waɗansu irin wannan suke da adna isu shi kenan sai ga mutum ya saki kuma daga sakin ɗaya ɗaya shi kenan sai ga duk mutum ya saki da baka sai mutum ya yi bakin kokari amma shi kaga gemu a bisa sahihin magana gemu ba wajibi ba ne gemu sunna ne sabanin mazhabar imam ahmad ibn hanbal sau da idan kai baki kokarinka suka ji cewa sai ka aske gemun ka aske don ka zauna lafiya da su in kai wannan allah zai baka lada amma allah ya zuciya da ke duba kyautata wa ita ce tana da tasiri ba kaɗan ba sosai tana da tasiri shi ne ƙwarai da gaske na'am ne cewa wato tawaye an yi tawa na eh to ai akwai dabara da zaka yi sai ka je sai ka kintaci lokacin yana zaune yana zaune sai ka je ka zauna a gaishe shi sai ka kintaci lokacin eh in ka rika ma ba zai karba ba na'am subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk gobe a fiqhu zami ko da usul to insha Allah eh da ta insha Allah Wanda rabiu? wallahi last two shares da computer wata wajen aka yanka a lissafi ne bari ka tuno kuma an kuma ku shayi mun dade muna da za a je wani eh abun mun ne ne ba ta bari na ba addu'a nan ba ta ci ta ci ya ga muka rinka yi za a yi wallahi a kiya ulle la ta zan yi sai wallahi ba zai haka dai za Thank you.